أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazin ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin sha uku ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyu ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida insha Allah jiya mun tsaya cikin tafsir suratul a'raf mun tsaya aya ta 174 yau insha Allah za mu tashi aya ta 175 insha Allah akwai tambayoyi kai tambayoyi akwai jiya cikin tambaya da aka yi ganin darasi da ya gabata wancan na shekarun jiya mun yi maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaba Allah to ne mu tambaya jiya ta cewa na magana mauliki a ce annabi ya ga Allah a mauliki duk ajiya na ga mu eh akwai ruwaya tabbatatta wadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a mauliki to ganin abin da yake cikin ruwayan na fa'ida shine zan karanta ruwaye wadda Imam Tirmidhi ya rawaito kuma hadisi ne ingantacce abin da yake ruwaya Mu'adh bin Jabal ke bada labarin cewa حتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مسافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعشت في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قلت لبيك رب قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت لا أدري لا أدري رب قالها ثلاثة قال فرأيته ودع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات قال ثم فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فدرسوها ثم تعلموها abin da yake ruwaita mu'adh bin jabal iya cewa wata rana manzon sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri bi hutu ba ana nan wannan yawo kana wata sallar asuba ce bisi ba yace har muka ku sauran kadan muga hasken rana kenan gari ya haske sauran kadan ta gudu shi ta hatta kidina na tare a shams sauran kadan muga rana sai gashi ne ya hutu da gaugawa da ya zo aka tada ikama ya yi sallah ya ƙari amma a ranar sallar ƙware ya gace ta ya tsalla gajera da ya sallama ya yi daga murya ya ce musu alama safi kuma alama an ta kowa tsayin jiki dan ka watsi dan gaggawa ta kaso ta kowa ya tsaya wurin shi inda kake ka tsaya kowa ya tsaya wurin shi inda yake yace da ya ga musu haka sai ya ke ce musu zan ba ku labari abinda ya tsare ni a yau akan sallar asuba yace na tashi na qiyamul layl na yi arwalla kuma na yi salla na sallaci abinda Allah ya kaddara mini bayan haka sai gangeni ya kama ni sai barcin ya yi wuni a cikin wannan barci kurin sai ga ubangiji na ya ce na ga ubangiji cikin mai kyawun sura ya ce mini ya muhammad na ce labbai ka rab na amsa kiran ka ya Allah sai ya tambaye ni shi mai tasimu da mala'ul a'ala a kan menene jama'a sama suka tattaunawa kai mala'iku kai wani halin mala'iku suna tattaunawa ne ya ce a kan menene mala'iku ke tattaunawa sun jama'a ta sama na ce ba sani ba ya ubangiji ya min haka mun tambaya a kan me 'yan sama ke tattaunawa na ce ba sani ba ya ubangiji ya ce uku sai ce he na ga ubangiji ya tsora tahin shi akan tahina guda biyu ya ce har sai da na kai ya tsora tahin shi akan kafaɗata bayan kafaɗata bayan kafaɗata ya ce sai da na ji sanyin watsa a gabana kirjina da ya mun haka ya ce sai aka bayyana min da komi ne na ga komi a guda kuma na san menene wannan a yi da kuma mace an mai tambaya a kan menene 'yan sama mace mala'iku ke tattaunawa ita bai sani ba to su bayan an maka sai na ga Allah ya yi min komi na ga komi kuma na san komi kenan har magana su kenan ya san har tasu magana yanzu Allah ne bude mishi aka min kashafi sai yanzu kuma bayan ya bude mana abin sai zaka tambaya ta ya Muhammad sai na ce labbaika rabb na amsa kiranka ya ubangiji ya ce fi mai katasimu da mala'ul ala a kan mene ne in sama ke tattaunawa yanzu ke zirya ta yanzu ƙulutun fil kafarat suna tattaunawa kan abin da yake kafara gafarta kurakuran bayi sai ce ta sun mene ne mahun da mene ne abin da yake samun kashi samun kafara ta kurakurai sai na ce mashayul aqdam ila da jama'at tahiya yawan taki zuwa sallar jama'a ba karaman lada bane taki wal julus fil masajid ba'da salawat da zama a masallaci bayan ka sallah kana jiran wata zo abiya ne ya gabata cewa duk wanda yayin sallah ya zama iya jiran wata a ladan shi annabi kaman iya cikin sallah ne in awa nawa zakai in minti nawa zakai ladanka kamar kana cikin sallah ne kuma ga adda ta mala'iku Allah gafarta mishi Allah ya ji shi suna maka addu'a har ka bar wani wurin kuma ana kana kana lada ana zuba maka lada kamar kana cikin sallah ka kenan ba karamin kafara ba tabbas kenan ba karamin lada bane ba ita wannan ba iya daga cikin abin da ke ma mutum kafara zama a masallaci bayan salloli wa isbaqul wudu da cika arwalla ala makari manam fil makruhat kai arwalla kai mutum cikin sanyi mutum bai san taba ruwa haka nan ba daɗin ka dage ka yi arwalla taɓa ruwa yin arwalla lokacin da ba a san taɓa ruwan shi ma yadda babban lada sai kuma ce abu fima kuma a kan mi bayan wannan ya ce su yi magana a kan ta'amu ta'am iya da babban lada ciyar da abinci walinu kalam da kyakkyawa kawo mutum magana kyakkyawa mai daɗi wani mace ta masaraka ce ya ce wasu salatu billahi nasu da yin sallah cikin dare mutane suna barci ka tashi ka dage tashi ka sallar dare ba karamin ladama ba karamin kafara mace ba to anan sai Allah ya ce manzo ya ce ya ce mun salli ya Muhammad kai roko kai roko kai addu'a shine aka koya mai ga addu'a da zaka faɗi yana da cikin zamu koye ta mu insha Allah dan mulka yanka sai ce Allah ya ce mishi ka ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك تجع أدوار ما نرى أدوار اللهم يا الله إني أسألك في الخيرات الله إنا رقونك أيكة أيكنا الخير الله كي يتمكيك كذلك أيكة الخير أبو نقولي wa tarkal munkarat Allah ina roƙonka in bar duk abin da ba shi da kyau duk abin masu kyau Allah ya kaurace musu kuma ina roƙonka hubbul masakin Allah ka sa mun san talakawa wa an taghfira li wa tarhamni Allah ina roƙonka ga gafarta mini kuma ka ji kaina wa idza aradta fitnata qawm Allah in har kai niyyar fitina wata jama'a Allah ya mamta fitina iri iri to Allah idan haka ne fitina ga jama'a Allah ya nufa tawaffani ghayr maftun Allah ka amshe na ba cikin fitina ba wanda ka amshe na ba cikin fitina ta Allah asaluka hubbuka Allah ina roƙonka ina roƙonka irka sanka ina da masoyiyarka Allah irka sanka da san wa hubbu man yuhibbuk Allah ka sa mun san duk mai sanka ma Allah wa hubbu al'amal wa hubbu amalin Allah ka sa mun san aikin yuqarribu ila hadu wanda zai kai ni zuwa ga sanka an shi ma'ana addu'a annabi ya ce wannan addu'a ko mulki gaskiya ne ku karanci wannan addu'a kuma ku karantar da ita mun gare amin amin sai a tambaya ta farko yake cewa wata bayar Allah alama tana jimin tambayar take tana mahulki namiji na saduwa da ita kuma in ta halaka tana jin ciwo a jikinta wata addu'a za ta yi duk ta ce tana yin azkar yin azkar ko da kayan mahulki wanda ya mahulki abu mara kyau in ya walka daga barci kai ga kowa ma ya yi ta'awuzi ya towa sau uku ɓangaren shi na hagu ya ce in ma mai ka gani bai cutar da kai kenan da kai ta shiga barci a uzu billahi sami al'ali mina shaitan rajin tuk ki towa sau uku ɓangaren ki na hagu wannan duwun da ya mulki mara kyau haka zai yi kama ka shiga neman fasara a ji a gama ƙarya mata da ma hankali kurin ka yi ta'awuzi ka towa sau uku ɓangaren ka na hagu haka kin ga mugun mulki kuma ki ci gaba da sauran azkar na sunna da me yake cewa wannan sune kurin azkar al ci gaba da azkar kuma alga wannan addu'ar sai na ran tambayar tana ta jiya balle ga mata akan yaudare su akan cewa za ta tana yin muhurkin namiji mace sai irin balle irin masu abin rukuya kenan sai ce mata wani aljini ne a rumita a bata kawo a mata aiki ko ma hudu mata wannan aljanin ɗan wannan iya daga cikin yaudara da yawa sun wannan tambaya suna mawarki yawan mawarki abin iya tada masa hankali don mawarkin saduwa ne kaɗa ya mace bata son zana abin iya tada masa hankali kuma an ce masa aljini ne a wurin su na ce ba magana wani arma aljini ɗabi'a ɗan adam mace ta nuka musu tambaya kina da aure ce bata da aure duk mun yasa bata da aure da aure nace to wannan ɗabi'a dan adam mace ko namiji kowa zai iya mulkin saduwa namiji zai iya yi mace na yi kowa iya yi ɗabi'a mutunci ba da sha'awa bai hudu wannan sha'awa ba zai wannan mulki ta wannan hanya babu wani arma aljini ba wani aljini ɗabi'a ce kurin an Allah kawo kuma da ko misalin in dai aka samu araban duk wanda ya namiji ko mace ne zai rage wani abu ta bi hana mai arme amma mafi yawa ba wani arma aljini ɗabi'a mutum ce yin mulki na sha'awa sabai ma tana yi ko zai ana yi ba na abu ne ba na wani arma aljini dan da ce arma aljini su ta wahala kuma ta wasa tana za mu iya misali tsawo zawara ce ko tsawo budurwa ce ya zai ta wasa mulki kenan shi tambaya ta biyu ke cewa ya suje da guda sai ya tashi ko? aka mai tasbihi sai ya dawo me zai yi ɗan uwa wanda ya suje da ɗaya tashi zuwa ya meke annan sallallahu alaihi ya ce idan da ka zaɓi ka meke ba ka koma ka zamana ɗan babu kwallo babu adi amma ta bani ta maka aiman fila da ji in ka miki tsaye ka tana taushe da a ashe wannan zama wannan zama ne muke ashe wannan zama ce nake so mu shi sujada ko ka miki ka dawo da mamacin ta yaci ba ba dawowa idan mutum ya bar sujada guda ko ya miki sai ya dawo ya zamana ko ya fara karatu ko ya katin fatiha da sura ya tuna ya bar sujada a raka'a wannan sai ya dawo ya zamana ya sujada ta biyu ya tashi ya je raka ta gaba to ku yanzu ya tashi ya bar sujada guda he bayan ya karanta fatiha da sura ya yi rukui sai tuna yanzu wannan raka'a da ya bar sujada sai zubda ta wannan da ya kullo rukui sai ta da flasan sai ta cikan bacin waccan kun gane waccan raka'a da ya bar sujada guda in ya kullo raka'a ta biye tana to shikenan wannan sujada wannan wannan raka'a wacce hayya bada hayya ta misali zai iya raka'a ta biye ne ya tana to shikenan wannan raka'a ta koma ta daya waccan ta farko babu ita kun gane sai ya ci gaba gudun sallah sallah sabuwa ce in ya kare sai sujada ba'da salam karin wancan da yi wannan shine abin da kenan koma za a zamana an kuma kudo raka'a sai a ci gaba da sallah ta gaba ba wacce mai abarta ya da ta kurmi ya yi sujada ba sai an yi wancan karin sai magana wasu na ce kana akwai haddar ruwa ana rubutawa a masallaci wasu masallataya wanda ya magana a masallaci ta duniya zaɓata mai aikin shekara arba'in da magana a masallaci tana cin aikin hasana da wani abu ruwayoyin akwai su amma ba su da inganci ne duka ruwaya mai yawa ma dis in ma bai asali ko maudu'i ba ma mai yawa da ba su tushe da zan amma yau ana kasa don tsoratarwa amma abin da wata musani ya tabbata masallaci ba wurin hira ba ne ba a hana ba hira ta alkhairi an ta ka masallaci amma ba a mai da masallaci matsi ga wurin hira wurin hirar masallaci shi da kana amma don muna masallaci hira ta kama ta wani ana yi har ta shaɗi kasuwa ma aika za kuɗi na kaza amma ciniki na babban kullawa ana hira annabi yana hira sahabbai a masallaci wannan ba sallar asuba har za a ɗauko wasu magana ta da har aka dariya ma ba sallar annabi ba sallar asuba yana zama ba sallar asuba mai mawulki hudi a fasar annabi ya fasar mulki in yaso kuma a yana cikin ajiyar da kuta hirsu jahiliya amma da anan ma iya dariya ana da aka yi dariya kenan magana a masallaci in dai mai kai ce ba lahi bacci abinda aka hana mai da masallaci wani hira ku mai da ba hira ba kana ba mai da shi wani hira sarautar ruwa ta tabbata nasar iya cewa zamani zai zo za ka mutane a masallaci gungu-gungu ba su da wata hira ta duniya ta wannan ya ce kakka zama da su wannan shi ne aibin mai da shirin hira amma hira ta kama muna zama da ta kawo hira ta duniya inda mai kyau ce babba ta lahi gaske magana wani ke cewa ko wata ce ta yi jiya ta shekara biyu kuma allah mata cikawa ba ta yi ba azumi na shekara biyu ɗan uwa duk wanda yake jiya wanda Allah ke cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra man kana maridan ala safarin duk wanda yake da rashin lahiya ko bulagu to shi mara lahiya in dai ba warkewa bai iya wannan jiya azumi ya kare bai samu damar warkewa bai to in ya mutu daman azumin bai haushi ba da rama mishi idan azumin haushi ba inda ya warke ne za a ce amma bai warke ba shikenan ba mai ramuwa zai wanda ake magana kan shi wanda ya warke sakaki bai rama ba shi ne sabanin ramawa shi na nazar ko ba nazar ba shi dai wanda yake jiya ya mutu bai azumi ba azumi bai haushi ba kidan balle balle a rama mashi Allah ma ta gaba
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين wannan kuma wata kisa ce sabuwa Allah subhanahu wataala ke ba manzon shi umarni watulu alaihim ka karanta mutananka wannan labari na wani na ba allazi atenahu ayatina wanda muka ba ayoyinmu kuma nan kenan wani ne wanda Allah ba ilimi na littafi shin ayoyin Allah amma fansalaha minha he zagi ya huta daga cikin wannan aya an ka fansalaka mina huta yadda misali muciji ke huta daga cikin daga cikin kowashi cikin aka saban shi aka sa muciji ko abin da ke jin tsoro ne ya ga zuwa abin haka ce muciji ne zuwa ya huta ya bar wannan abin a shi ga muciji amma ya huta ya bar ta ma'ana na kenan kenan an ba shi ayar amma ya zagi ya huta daga cikin ayar ma'ana bi ba amfani da abin da ke cikin ayar nan Allah subhanahu wataala ya bada labarin wani abu ne da ya wakana tabbas da wani labari ne wanda su sun san da shi da balle ce su bacin mace banu isra'il sun san da wannan bawon Allah ko wannan labarin sai Allah ce manzo Allah ka karantawa al'umma ka labarin wannan su ma su ji wani wanda a tanawa ayatina muka bashi ayoyin mu fansalaka mina sai huta daga cikin wannan ayoyin mana kin aiki da su fa sai shedan ma fa atba'u shaytan shedan sai bi shi fa kana min ragawin sai zo daga cikin halakaku eh wannan menene cewa abin da yake duk tafsiri ake kawa illa sabanin sura suna amma duk da malaman tafsirai da ake kawa suna kawo magana wani ne cikin banu isra'il amma ce bal'am bin ba'ura bal'am da shaɗan ba'ura suka ce shi dai wani ne illa abin da ya ne duna ba cikin ta bi ta sai ka ruwaya da malaman ta sun ka ruwaya ta cewa malami ne cikin banu isra'il Allah ba shi ilimi abu na duniya ɗauke shi dai ya bar addinin musulunci a wancan zamani ya shiga ɓangaren kafiri musa alayhi salam ya zo ya kira ya bar musa ya koma wancan ɓangaren banu isra'il ko ya musa sun zo yaƙar waɗannan mutane duk da shi ya san sai kan wuce suke amma ya shiga tare su sai goyi bayan su an ce iya da addu'a mustajaba almuhimmin ƙarshe dai ya rika addu'a ga musa sun nema sun iya da addu'a musu addu'a kai na a kare addu'ar musa an ce yana addu'ar sai aka juyo harshen sai yake addu'a kan shi a kansu almuhimmin da yan uwa ƙarshe dai wannan bawan allah shi ne Allah ba labari in ma waye sunan dai mu dai wani ne mutumin banza kwanan wani ne ya lalace wani malami ne ya lalace ko ma wani ne da wancan da bai zo ba a nasa qur'ani ko suna ingantatta an kawo ma dai baka da madogan kwara amma an kai labarin wannan kuran kashe ne Allah ke mana ga mutum ya yi ilimi ya ki aiki da ilimi Allah da ya baka ilimi ya baka ilimi ne saboda ɗaukaka ne kaka ne to shi yake da wannan bawon Allah an ba shi ayoyin amma fansalaka mina sai fita da cikin ayoyin fa atba'u shaytan sai shaytan ya bi shi da musannin ilimin Allah likitan Allah he mai kariya daga shaytan to dama aka ce ambatan Allah ba shike ma ganuwa ya ma kariya ga shaytan to ya huta ya bar abin da ya mai kariya ya huta daga cikin cikin kariyar shi shaytan ya bi ya bi shi gama da shi ya zama daga cikin halakaku me yau kana ya ce walaushi in Allah ce inda mun so larafa'a na biha sai mu daga shi da daraja da wannan ayoyin da muka bashi da ilimin da aka bashi inda Allah so ce sai mu daga mai daraja amma walakinahu akhlada ila al-ard nan maimakon daraja madaukakiya an ce sai koma ƙasa kenan ya zo cikin kaskanci na rashin aiki da ayar Allah ta kai shi kaskantuwa dan ce Allah halakar da shi tabbas wannan bawan Allah wattaba hawahu sai bi san zuciye shi maimakon ba ayar Allah sai ya zama to mai bin san zuciya ne mai bin alhawa to wannan kowane ne hadarin aiki barin aiki da ilimi ka san zuciya in wa yau duk mutumin da zai karanci addinin Allah ga Qur'ani ga sunna ga nake duk ibadan Allah sai ya zama to an waje shine zai koma aiki da bid'a wanda ya ce kaka na yi haka ake a garin kaka ka shiga layin wani duk ɗaya ne misali a kama don mulke don mulke zai ne doki zina ne ba alabar wanda da kabila ko jinsi kowa mugun aiki duk wanda ya baka labarin shi so a kai kai irin shi an kama ne dai zama to misali gare ka ko mene ne in na kwarai ne mi in na banza ne kakka yi wannan da ya ba shi ilimi kin aiki da ilimin sai ya bi son zuciya Allah ce misalin wannan fa masaluhu ka masalin kalb in tahmil alai yalhas aw tatruku yalhas kenan Allah ya ba shi misali ya gama shi da misalin kare misalin shi kaman kare ne yadda shi kare halin kare hali guda ne in ta hamil alayhi las in ka daga mai hannu ma ya haf iya lallagi iya wannan haf haka ki halin shi aw tatruku in ma dai baka daga mai hannun ba kare bai hasa haf haf babu nutsuwa babu nutsuwa game da shi Allah sifanta shi da kare dan ya bar daraja da Allah ba shi ta aiki da ilimin da yi Allah ce zalika masalu qaumin ladina kazzabu bi ayatina wani misali aka bamu wanda Allah zai bashi ilimi ya bar aiki da ilimin ya kage da san zuciya haka misali kaman kare ne Allah sifa da wani malamin da jaki ko kamar da ya mu da fara da mutum lalace mai daraja ne amma lalace Allah baka misali da jaki aka baka misali da kare haka ne duk wanda sun bi aiki da ilimin shi ba yace wannan Allah ce wannan misali ne ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وانا شيء مثال متانا da suka ƙaryatar da ayoyin Allah ya manzo shi faqasus al-qasal faqasus al-qasal la'allahum yatafakkarun ka ba mutanen ka wannan labari dan su zama cikin masu tsaya su yi lissayi ga da wannan kisa da hadarin ilimi ba aiki da shi sa masal qawmin ladina مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا نا مثلا وانا مثال يا موني da aka buga mummunan misali ne a gama ka da kare da ilimi da komi a wani misali ne na mutane su karyatar da ayoyinmu kuma wa anfusahum kanu zalimun su da kansu ne suka cuci kansu da kansu eh kenan layin su sakamakon aka da kama su da haka nan kenan sun zalunta kansu dan sun ki aiki da abin suka sani kan haka Allah musu wani hukunci Allah ci gaba man yahdillahu fa huwal muhtadi ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون نعم نعم من يهدي من يهدي من يهدي الله فهو المهتدي دون وند الله يشري da shi shine shiryayye wa man yudlil haka wanda Allah ya riga ya batar da shi فاولئك هم الخاسرون سوني تاكن دون الله زي ما شي كده واجب يمشي كده kenan shiriya wata baiwa ce Allah ke babawa kuna eh ba ilimin ka bane ba ka daga ilimin ka kuma karanta maka abin da ta mishi naka na shiriya ba tarin ka kaga mutun da ilimin qur'ani aka hadisi dubu aka amma akan bada akan bid'a ko nawa ga kana sai ka suna rigima da wani bai ma da izi daya suna rigima kan wani sunna kuma kuma yi kiri kiri ya kare wani bid'a wannan haka dabi'a take nan kenan wannan shari'a ta Allah ce duka mamaki mai ilimi eh ya ilimi ya karci ilimi amma ilimin ne aiji yake aiki da san zuciya dole a samu matsala Allah ce duk wanda Allah ya shaida shi shine shiryayye wanda Allah ya gabatar da shi wannan iya cikin masa khasara Allah hudamu daga cikin masa khasara
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ɗan waɗannan mutum kan yi mamaki wani lokaci kaga duk wannan wa'azin da ake duk wannan kaza kaza kaza duk wannan bayanin da ake amma an kiya an kibi ko ana rigima kansu kaka yi mamaki komi Allah shi ne ubangijin bayi kuma wannan bayan shiga maka wannan bayan Allah ya riga ya shirye wuta da aljanna kuma yace wala qad zara'ana li jahannam alattini mun riga ya ce mun halitta mun yi wasu halittu daman dan an yi zaman dan wutar an yi wata mun halittu wasu halittu dan wuta a cikin aljannu a cikin mutane a kowane duk da kaka zaka bar su ba su da mishi da dan kaka ba kanka wada kai naka gurin ka bar mu Allah saura Allah ce mun halittu wasu halittu mutane mun halitta ma wuta jahannama da yawa daga cikin aljannu da mutane yace wannan mutanen lahum qulubun la faqahuna biha kace mutane kaman kai suna da zuciya irin taka amma zuciya ba sa gane ku duk da ba sa gane gaskiya wannan ma'ayunun la bisruna biha suna da gani dolo dolo amma ganin bai ganin gaskiya gane bai ganin aya shine ganin walahum azanun la sama'una biha suna da kunnuwa wanda suna ji amma ba sa jin abin da ba sa ba sa ba sa ba sa gane komai wasu shurara shuran bai musu amfani komai ga jin ga ga zuciyar ga jin ga ganin gaba daya amma bai musu amfani komai Allah ce ulaika kal an'am wa'annan mutane kaman dabbobi Allah buga misalansa da dabbobi rishin gane mun hum ba nan magana rishin ji a san me ake da me ake ni irin dabba take dai amma karshe Allah ya ce bal kum adal sai dabba bata me dabba ne domin ta dabba duk dabba tana yin abin da Allah yi ta dan shi tana bautar Allah ta tibinta kuma duk abin da aka yi ta dan shi akan shi take bata wurin kai in ta hawa ce hau in ta yanka ce a yanka ba na bata bata bata bata bar hanya ta kai nan dabba ma ta yi su dan dabba bata ba Allah Allah ce banu adal dabba ma ta yi su hankali ta yi su zama abu kware yace ulaika humul ghafilun wa'annan sunne gafalallu Allah rawa musu Allah mun kaje da gafala me gafala ko aka ana abu ka samu ko da kai ake ba
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah yana da sunaye kyawawa kuma fad'uhu biha ku kirayi Allah da wannan suna wata ruwa ya cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahid la wahid man ataha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyasa zai shiga aljanna tsanwa wannan maganar Allah ya suna 99 ruwayoyi da yawa sun tabbatar da haka kuma da wannan fadala abinda yake da magana sunayen Allah 99 babu ruwaya guda ingantatta da ta jero su gaba daya wadda ta shahara da turmuzi ruwa ce ba ta da inganci tana da matsala wadda yawan turmi zero to haka hakim da musa da ruwa da bata da inganci kware ruwa tana da raunin gaske amma ana samun wannan sunaye amma a qur'ani sun zo ko a sunna ingantatta misali kamar usaimin ya yi ta na musamman irin ya tattaro wani ya ko malamai da wani masu tattaro su daban-daban amma tabbas Allah ya da sunaye kyawawa kuma da aka ce sunaye 99 a wannan wannan suna 99 ya ba su wannan fadala ta wanda ya kiyaye su ko kiyaye da su zai shiga aljanna amma Allah iya da sunaye daban-daban wanda ma wasu ma bai biya kowa ba wasu kuma kibance su zaman nan na ko wata addu'a ta tabbata zamu karanta ta ruwaye da albani tabbatar da ingancin ruwaye haka cikin musulmi Imam Ahmad abinda yake ruwaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asaba ahadan قد حم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك ماد في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أنت القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرجا فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها فقال بلى ينبغي لكل من سمع أن يتعلمها abin da ke ruwayin annabi ba labarin cewa ba wani bawa da zai samu damuwa ko bakin ciki ya karanta wannan addu'a sai Allah ya yame wannan bakin cikin ya mayame wannan bakin cikin da wurin ciki sabi suka ce ya manzan Allah kenan mu koye ta ya ce kwarai ya kamata ma ga duk wanda ya ji ta koye ta ya rika yin ta اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناسيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته هذا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي معنى آية معنى أدعاء يا الله ني باوانك ني دان باوانك ني dan baiwarka ne kai na kwallo ta mana yayin da kai da ni shine kamar yace na sai kashin gaban kai ne yayin da kai da ni kenan Allah hukumcinka gaba daya iya zartuwa a kaina Allah hukumcinka kai mai hukumci ne mai adalci cikin hukumci ne Allah ina roƙonka da dukkan wani suna wanda ka ambaci kanka da shi ko ka keɓanta ka sabkar da shi a littayinka ko ka sanar da shi daga cikin bayinka ko ka keɓance ka garzanin shi kaga wannan kenan akwai sunan da Allah bai gaya kowa bai kan shi akwai sunan da ya gaya ma wani bai gaya wani ba kenan Allah ya sunaye saboda goma tara tara wanda goma tara tara sunaye ne na musamman amma Allah ya sunaye wanda Allah kaɗai san su wasu sunaye ga wasu bai gaya musu ba ba na makaranta labari ba kaga lazi ilimin min min kitab na na hada Suleiman kana ai kaga wani ne na jara kan ilimi annabi sulaiman ne bai da wani abu wani da shi ma da shi yake da wani ilimin na kitabu Allah sanar da shi ko wanda sulaiman ya nemi a wa bilkis barazana a fada mata mulkin shi mulkin shi haina ta ko ya nemi a mata wani abu a zo a gani a tsorata ta ko ya ce an mashi labarin tana da garin sarauta garin sarauta mai girman gaske an mamaki jurudu ya ce wannan garin nata a cikin wani kama za a tambaya na wai zai kama wannan garin nata hada ce ta kowa da kowa da aljannu da mutane da dabbobi ka san dai can wani ta tsayin fita mini jini an sa wani cikin wani tsagira cikin aljanna wani ifirita ne ifiritu tsagira can cikin aljanna wani ifiritu ita ne zan kama shi kayan ka tashi daga zaman sarautar ka kenan kayan an ta sai zuwa kayan lokacin tashi daga daga hada a ga wannan akwai akwai jinkiri ma kuma wanda ya san wanda ya san bata maka ya san ya san ya san ya san saba kilo dubu ne ne ma ba ga wani nan unguwa kaza can wani a hada wanda Allah ya bashi wani ilimin littafi ita ne zan kama shi kayan kake mutane ido to ba hira bace ba iya kyauta ne kashi ba ni za ya bane ba an gane ba ne ma ke kashi da gaggawa kyauta ga iya magana sai ga gana gaban shi yace wannan ya ma yata tafi Allah Allah wannan jaraba ce Allah ke wani ya gana gode kuma gode ba wannan iya cikin fadar da Allah Annabi Sulaiman iya wani ga gana kaga anan kaga wani afa da shi Allah wani ilimi wanda Sulaiman bai da shi kuma gashi abin aikace kawai ga gada sarautar an lokacin kawai goyi gashi ba gaza kawai gashi a jikunan gaba komi kuran allah ka hanci kawai gaji a kawai da ya kalli kwallo da imanin kuran na wanda inda hadisi ne ya su karya ce ma ba da bai ganta ba ina hadisi sai su lai su bai ganta karya ce bai ganta ba to aya ce ta qur'ani da su qur'ani ko an yi abu iya magana ta gana gaban shi kuran ba wani wahala to kenan akwai sunan da allah bai gaya ma kowa ba mako sunayen da ya kibance wasu cikin bayan shi ko su annabawa da ko a cikin littawar shi ya wasu suna suna mai to kenan da takaice nan Allah tabbatar da mana iya da sunaye ka fad'uhu biha nan menene wa kenan wanda zai roki Allah ka roki Allah da sunayen shi wanda suka tabbata imma qur'ani imma sunna ya hannan ko ya mannan ya hayyu ya qayyum sadi irin sunayen kenan zai roki Allah haka haka kira Allah da su ya hayyu ya qayyum sadi amma almuiz almuzil alhayy alqayyim ka kira Allah ba don ka ka kawo dine dai kira nake ya hayy ya qayyim ya dal jalal wal ikram dan suna eh ka kira Allah ka ga Allah kirari to kenan an mutun zai kira Allah ya kira Allah da wannan sunayen nashi magana kenan yace wa darul ladina yulhiduna fi asma'i kabar waɗanda suke shishigi akan sunaye na Allah nan akwai wanda suka kirkira ma Allah suna balle ɗan tsibbu eh sai ga an juyar suna ce suna Allah ne ko su ce haka kwaro ka haka yalo ko dam da ya yi ko su ce suna ruhani ko suna Allah ne shi almuhim ba a ma Allah suna na bakka ma Allah suna sunan da ya ma kan shi ne kake kira shi da shi kuma ka diba wanda ya inganta ga sanar cikin sun hashar ma da wuri da Allah jaro cikin sun hashar ko da Allah jaro su al-muhammin da al-aziz al-kajika sai ka sura ya kasa cikin sun kasa sun sun hashar ko kenan irin wannan suna ka diba sai ka kira ka wa ka annabi salati ka ce ya wani ya kaza ya Allah ya hayyu ya qayyum sadi kira Allah sunan ya mu'min ya aziz ya jabbar sadi kenan ku kira ku bar masu shishiki cikin sunayen shi dan shi ga take nan kuzawa wa Allah suna ko canza sunan Allah sai juzauna ma kanu ya'malun Allah ta za a saka musu sakamakon aiki na kushi ciki ko wuce gona da sunan Allah ya mun kama gana wannan rauka da damda wannan sunaye ne da aka yi na sunayen ta suke sunayen ruhanai ne shi kuma mai ruhani ya suke ruhani aljani ne mai imani su suke na kwakwale ne wata aljani mai imani su ji kulmana bayani ka kira malaka jibril mika'il da salafi da akwai kamar su to kiran jibril makamurci ne ba kiran jibril ko na annabi ba kiran kowa ya Allah da bani shayi addu'a to dole ka kira ba Allah ka ka shirka da Allah dole ka kira ba Allah ba ka zama shi da Allah kowa ne ne shi ko Allah lam kullu kufuwan ahad ba wani wanda dan matsayin shi na annabta manzanci malaika ba mai haƙƙi a kira shi wani Allah ke bace ma kan shi kira ba kiran kowa sai Allah kurum to na kira ba Allah ba ka kahurce ma Allah kenan dai wannan wannan bayani wannan addu'a kenan Allah ina roƙonka da sunan da austa'atarta bihi fi ilmin ghaib inda ko sunan da ka keɓance ma kanka ilimin ghaib a wajenka aw anzartahu fi kitabik ko sunan da shine kenan abin da ke roƙo an taj'ala alqur'ana azima rabbi qalbi Allah ka sanya qur'ani mai girma ya zamanto hasken zuciyata yayi mun zuciyata wa nuru sadri hasken kirjina wa jala huzni yayi mun bakin cikina wa zahaba hammi zamanto ya tahe mun da damuwata to da annabi wannan addu'a da annabi ya ce don da yi ta wannan addu'a Allah zai gushe maka wannan damuwa da bakin ciki kuma ya canza maka bakin ciki da farin ciki sai aya ta gaba
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعم وأملي لهم إن كيدي متين نعم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون kace ba ga malaka lalace cikin akwai mutanen banza kace da ban su ko malaka a cikin bayin mu wanda muka halitta akwai jama'a ta musamman wanda suna shiryar da mutane da gaskiya kuma suna adalci da gaskiya kina kina akwai na kwarai yace wallazina kazzabu bi ayatina wanda suka karyatar da ayoyinmu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ta zamu kama su inda ba sani ba za za a bude musu rayuwa fata fata dadi da shadi jirgi da ne kaga wannan suna ga alama wannan alherin suke samu san sani Allah ke gobta kallon shi ga zamu talata inda ba ba su tsammani wa umni lahum Allah shi ina musu talala ne ke ina barin su ne ba dan ba Allah ya amince da abin da suke kan shi bannan ce kan ta Allah kyale su kai ma karam saurata to wannan ina musu talala ne wa umni lahum inna kaidi matin kaidi na bi tsirnin ne ina kamu ina kauna abi birge ka da abin da ka tabbatar mata ne abin da wani faskan mata yake kan halaka yake duk irin abin da na wadata na cin da mana kai rude ka duk irin da Allah ba shi duniya kai yau dare ka istidraji na Allah eh akwai abin da Allah mai tanadi tabbas
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين na'am aw lam yatafakkaru ma bi sahibihi min jinna an ta gaya ko kada ha kada kada ka talaki ya kuma dan baya ah ka ka ka mu ta shane ko haka ne kan da yake miki aw lam yatafakkaru ma bi sahibihi min jinna shi mutane kullun ga ka ga maka ina maka biya shi ina ci wata ran na maka na yi hudu ba na kare sai a cikin ɗan gaba-gaba ya ce malam ma ai wani wani abu ya kai ba kai zaman harko ba gudu hudu hudu ba da kai cikin tsaye daga wanda hayan koma hayan sake ne ci a na ci tanzu bare dai daga baya mun gabe za a yi na je gida na mai do bidiyo baya daga duka duka bi na yi to da na ce mishi gaban na kamun tambiye to daga yau karamin tambiye dan ka na mutu ne wata kana ita kana ku ita ka karamin tambiye ka karamin harka tambiye tun haka ke ke wata ma yasa da hudu ne zaki ma kana daga yau ka karamin tambiye dan kidan da ka da mishi gaban ka ga na haka mun haka mun harka tambiye sai da jiga daga na ashe na yi to daga yau ka karamin kun ta annayi kun ba kun na haifi ke shaida ba ai ba ku wato sai haka ne kuna kuna sai bijin kun da kuna kuna bina dai da kana na kana na gari shi ne kan matasha daban kenan nan Allah ke magana cewa mutane awlam yatafakkaru ma bi sahibi min jinna shin wai ba sa tsaya su yi tunani in suka yi tunani tabbas sun tabbatar cewa wannan mai zai ana annabi shi abokin su dan tare ke su ba sa tsayawa su lura da kyau su gano wannan abokin nasu ha babu hauka ko ne tare da shi bisa manzo Allah ce makuci ne nan menene cewa haka suke kwadi amma me suke kwadin ba tare ba da lissafi inda za su tsaya su yi tunani a hankali za su gano ba makuci ba ne ba kamar can da Allah ka cewa kula inna ma izukum bi wahidatin an taqumu lillahi matana wa ufrada suma tafakkaru ma ma bi sahibikum min jinna Allah ce ina muku ina muku wa'azi da wata hali guda inna ma izukum bi wahidatin ina muku wa'azi da abu guda wata dabi'a guda nan menene an ce duk lokacin da ake hayaniya akan wata mas'ala an kasa ganowa ana rigima to ka ware kai daya ko ku biyu cikin jama'a mai ba gano ba gano gaskiya shi wannan wa'aya ta Allah ta kullu inma a'izukum wa inma ku wa'azi da wata al'ada guda an taqumu lillahi ku tsaya dan Allah neman gano gaskiyar yace masana wa furada mutum biyu ko mutum shi daya kin hukun ware yace summa tatafakkaru ku tsaya ku yi lissafi aji hankalin wani hanya ce guda ta zagwano ma bi sahibikum min jinna Muhammad babu hauka tare da shi ke inda za ku yi haka da kun gano amma cikin hannu gano ce suka tala masa na filishifa taro bai hankali za ki tare da masu hankali ina ce abin ke kun bige za yi a ƙona kun ƙona za yi ba ta nisa kai da aka taron jama'a a cikin hayaniya ake babu hankali haka ake da hayaniya na rudu a tsaye aji hankali a san miyayi mai za yi kira Allah ce in kuka za ku tunani a hankali za ku gano ma bi sahibikum min jinna inu illa nadhirun lakum bayna dhaka bidin na shine yace anan kenan annabi ba mahaukaci bane idu illa nadhirun mubin mai galgadi ne kuma galgadin shi a bayyane yake mai kashe ne ka taba ci ka taba ci a gyara Allah ce gaba أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون نعم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء na Allah subhanahu wataala na jan hankalin mutane na wa'aztuwa diba halittun Allah ayoyin Allah dan ta nan a ce malakutu abubuwan da Allah ya halitta a sama ko ƙasa kadiba rana kadiba wata kadiba tauraro yawan balle a yanzu inda Allah ya kawo hanyoyi na ci gaba ka hanga da idanka ka gani ga su a bidiyo ga a rubuce ilimin waɗannan tunamu kadai na ga wani ɗan uwa cikin jama'a wani lokaci irin masu sha'awar wannan abin ya je turai kuna da abin da kamata so na'urar kallon sama ba to bane ba wallahi akwai abin akwai akwai abin sha'awa dan naje gidan shi ya kai ce naje Allah an kalli an ka kalli wata ka kaman kaman shi a hannunka kaman ka shi a hannunka wata a mai da shi kasa ma kasa akwai turamu da yawa da bakka ganin su ma amma zaka ganin su kuma har kana ga motsi na wurin ka fara ne na kallon nesa na hango nesa iya da hali abin da wani zai sa maka tsoron zai sa maka sanin ayoyin Allah wannan misali ne a kwanu da yawa gaskiya da Allah zaka wannan kurin ka karance su ka ga turmamuwa ga sanin tuturun do a ci ayoyin nan wani galakasi ne kuma ka san me galakasi duniya turmamu wata unguwa ce turmamu zunan ta bani ga wani daga unguwa ɗaya ce ta ce unguwa ɗaya unguwa ɗaya ta galsi guda turmamuwa sama da san miliyar ba miliyon ba san miliyar wasu muna kima duka duka muna mutane duka miliyan suka suka tarce mutane a duniya duka muna yawan duka yawan duniya mutum miliyar tara ne na alama ya ji bakin tara ne har su muke goma ba duk yawan mutane miliyar tara ne to sunan ba mutum bane ba turmamuwa ce miliyar ba tara ba ɗari san miliyar miliyar ba miliyon ba turawa ya kuda mata wata ma babu ga duniyan ma ba ma mutum da sama cikin sai ba wani halittun Allah ne ya zaune kun saman duniya kuran wani wani wani wani wani wani unguwa ɗaya ce ba duka wani wa unguwa ɗaya ce ake baka labari wata unguwa ce ta tarmamu na galgasi ne a sassanin su ma'ana kuran santan da miliyar ta tarmamu na magana tarmamu wadda ba magana duniya ba magana rana ma an ce rana karamar ta cikin tarmamu karamar tarmamu wace rana karamar ta cikin sa'i ma ana kuma tarmamu sama rana karamar tarmamu take ba mu hada kuran karama ce to aka ce san miliyar kuma a wata unguwar ce kurin dan sa na'ura ka hango su ga sanan kana kallo kana halaka hango su ga sanan kurin Allah masha Allah mun Allah su kurin har yau dan adam kurin sai dai hango bai san me yake a can wallahi bai labarin abin da yake a can bai labarin abin da yake a can bai labarin abin da yake a can har yau kun da iya hangowa dai bai san abin da yake a can ba kurin na kenan kallon الله كم قوي شاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته